بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله wannan babin zai bayani akan cewa ɗan adam ko waninsa la ya dari bai san mata ya ji ulmatar yaushe ne ruwan sama zai zo ba waye san wannan ya ce illallahu Allah kaɗai ne ya sani abinda ya sa ire-iren waɗannan zantuttukan na annabi ake san a luguiguita su a yawaita bayani a kai don a fahimta kada a yi wujuji da kai ina gabas da imaninka ah to yanzu misalin an ce wa'annan alamomin guda biyar mafatihul ghaibi an ce to ai yanzu gashi duk an zama daya an ce Allah ne ya san su to yanzu gashi ci gaban zamani ma ya san su yayi daidai to sai an nuna maka inda ci gaban zamani zai tsaya kuma a nuna maka inda allantakar Allah take ko yadda allantakar Allah take da abun to shine an ɗaura imaninka tamau ba ci gaban da zai zo ya warware maka imaninka حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم احد متى يكون ما يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر الحديث حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف يازن تدمو قال يتي حدثنا سفيان سفيان يازن تدمو أنا عبد الله بن دينار يا كربو عبد الله بن دينار shi kuma ya karbo daga sayyidi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce miftahul ghaibi mabudin gaibi hamsin biyar ne la ya'lamuha babu wanda ya santa illallahu sai Allah Allah ya kara maula mu shehu Ibrahim yadda yana cewa alghaibu ghaibani ghaibun ghibta anhu wa ghaibun ghaba anka yake cewa gaibi kala biyu ne akwai gaibin da kai ne kake nesa da shi kai kafa ku gabarinsa akwai gaibin da kuma ya fi ku gabarinka yanzu ala sabilin misali munan kano kaduna tana nan sokoto tana nan to kaga mu ne muka yi nisa da sokoto ko muka yi nisa da katsina da sauran garuruwa amma da za mu tashi mu tafi sai mu dinga kusa mu dinga kusa a dinga saura kilomita kaza saura kilomita kaza saura kilomita daya sai a so mu hango gine-ginen garin to ashe kaga mu ne muka faku gabarin ainihin wato garin sokoto a'a ba garin sokoto ba ne ya yi nisa gabarinmu ghaibun ghibta anhu kai kafa ku ghaibun ghibta anhu wa ghaibun ghaba anka ghaibun ghaba anka shine kamar yadda na faɗa garin sokoto ko garin katsina ko sauran garuruwa su ne suka yi nisa ba mu ne muka yi nisa da su ba to gaibi na biyu ghaibun ghibta anhu kai ne kai nisa da shi amma shi yana nan kai ne kai nisa da shi magana ta fito mana abdulkadir to alhaji marufa ta fita yawwa haka nake zato malam gali magana ta fito yawwa haka nake zato Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa la ilaha illallah al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu Allah shine farko shine ƙarshe shine waje shine ciki yana kusa ko yana nesa wannan kuma ya danganta ga wanda ya samu reno akan wannan shi zai san me ake magana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin alkur'ani walaƙad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid haƙiƙa dahir tabbas mu muka ɗan adam amma tabbacin abin da yake ƙarawa mai san mai kokanto cewa mun san abin da ke cikin zuciyarsa har yanzu sai dai ilimi ya yi aiki da alamu amma ba yadda sanin actual mai zuciyar ɗan adam take ciki abin da nake nufi a nan shine ne masu fanni na psychology za su iya gane idan wani abu ya dame ka masu fannin psychology za su iya gane idan kana cikin farin ciki akwai yanayi da alamu waɗanda jikinka ba zai iya mallakar kansa ba sai ya nuna idan har kana cikin irin wannan halin kamar yadda su malamai na ilimi na psychology suke cewa akwai wani abu da ake cewa da shi Allah shu'uri shine lokacin da muka je Abuja da wasu likitoci da suka zo daga Ingila to ana magana akan sha'anin wannan fannin da ake ta takakabo sai an koya wa yara shi sha'anin jima'i na ce ni wannan ina da suka akan wannan fannin na ce abin da ya sa saboda a fanni na psychology sun gaya mana akwai wani abu da ake cewa da shi Allah shu'uri Allah ya halitta wa ɗan adam shi Allah shu'uri shi ne yaya ake mutum yake jin atishawa ta zo in ya ji atishawa ya yi kawai jin ta yake sai ya yi ta yaya ake mutum idan wani abu ya faranta masa kawai sai ya buɗe baki ya yaƙi baki ya dariya wannan Allah shu'uri ne to na ce haka nan yadda ba a buƙatar a koya mutum yadda zai dariya ba a buƙatar a koya mutum yadda zai yi kuka to haka nan babu buƙatar a ce a koya masa yadda zai jima'i sai dai ana son shakiyanci da lalata yawwa in ana son abun ɓoye a fito da shi fili saboda tsabagen rashin kunya to a iya yin wannan na ce kuma ina da suka a kan kondom saboda zahirar yawaita kondom tallar zina ne na ce kuma baya tserarwa kondom baya hana a ɗauki ciki na ce saboda abin da Allah yake bukata ya halicci ɗan adam da shi abu ne ɗan kaɗan kuma kondom zai iya hujewa kondom zai iya sabulewa likitocin ba su ce da ni a'a ba to saboda haka ga walƙar halƙanar insana mun halicci ɗan adam wani alau matuwa su su bihi nafsuhu abinda zuciyarsa take kai kawo mu kaɗai muka sani sai ko wanda muka sanar da shi amma wannan baya daga cikin ilimin da za a ce psychology amen ilimi na technology ya gano har yanzu ba a je can ba baya daga cin abin da za a je a iya cewa dai a gane misalin mai ilimin tsaro mai ilimin tsaro za a iya bashi idan ilimin tsa- ilimin ilimin psychology ya nuna to in ka shigo cikin jama'a kana hada ido da su za ka gane mara gaskiya wannan za ta yi za ka gane mara gaskiya amma dai ba ka san me cikin zuciyarsa ba tunda akwai wanda yake abin da ke cikin zuciyarsa duka ba zai iya sa ya faɗa ba kaga ashe shi kaɗai ya sani kisa ba zai sa ya faɗa ba ashe kaga shi kaɗai ya sani kuma babban abin da yake tabbatar da wannan wani kada halakar insana wani alam ma tuwa su zubi nafsuhu da za ka fasa zuciyar mutum ba za ka ga komai ba sai jini sai dai jini duk zuciyar wanda aka fasa jini za a gani amma ba za a ga wani abu ba shi yasa na ta'uba da wani misali na ta'uba ku wani misali cewa Allah wato masu son su san shi su san- sun san shi masu neman su san shi sun san shi dan adam akwai wani malami yake cewa in aka ce al-insan sai ce zalikal majhulu dan adam ka ji abin da har yanzu ba a san shi ba dan adam har yanzu ba a san shi ba me yasa Allah yadda ya halicci dan adam ya halicce shi ne gaba-gaba kowace gaba safarar daban aka halicce ta jona ta aka yi ka ɗauka tun daga yatsunka duk jujjunawa aka yi ka ɗauka tun daga yatsan kafanka har zuwa wajen zamanka duk jonawa aka yi ka ɗauki ƙasusuwan bayanka duk jonawa aka yi ka ɗauki haƙarƙarinka duk jonawa aka yi duk abin da za ka za ka taɓa a jikinka za a ce da kai jona shi aka yi manna shi aka yi har da zuciyarka ma manna ta aka yi daban take to amma babban abin ban mamakin da ke nan gurin shine ne Allah ya baiwa ɗan adam dama yadda zai gane program na Allah a cikin ɗan adam maganar ta fito yadda ɗan adam zai gane program na Allah a cikin ɗan adam inda Allah ba yadda tsari bai tsari mai kyau ba wala kada khalaqanal insana wala kada khalaqanal insana mene fi ahsan taqwim exactly fi ahsan taqwim wannan kyakkyawan tsarin da Allah ya yi wa dan adam to ya yi shi ne bai daya kamar yadda jiya ne nake tuna mana cewa kamar mai design ne architect architect ko mai design idan ya ya yi design din gida bedroom kaza ne kowane bedroom ya kunshi kafa kaza yana da ban daki a ciki ko bai da shi falo kaza waye kaza waye kaza to fa wannan shine yadda Allah ya mutane wannan wannan bakar fata ne wannan farar fata ne wannan a'a kawai fenti ne saboda haka yake cewa ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum wannan kawai fenti ne baka fata farar fata wane ne farar menene duk fenti ne kawai abin da ke hikimar Allah wajen yin dan adam jajjona shi aka yi na taɓa tuna mana mana alƙadar cewa yanzu da za a yi mota duk yadda mutane suke santa duk yadda take da gudu take da kyau sai aka ce ba ta da safiya fat ba mai sayi haka yake malam abdulkadir ba mai sayi amma idan tana da safiya fat za ta fi saukin a sayar da ita to dan adam abin da ya sa Allah ya shi gaba gaba joni joni saboda duk abin da ya lalace a jikin dan adam za a iya replacement ɗinsa da wani abu maganar ta fito ko menene za a iya cire shi ko a dasa wani ko a yi replacement ɗinsa da wani da wani abu to amma da Allah ya yi ɗan adam kamar irin butun-butumin nan da ake yi na technology na karfe wanda yake tafiya dabas dabas idan dan adam ya tuntube yaya ya gama yawo wai wani mawaƙi yake cewa ko ka da kunkuru menene birkici ya gama ya gama mai tsiya to to in yayi tuntube wannan karfan to shikenan to da dan adam in yayi tuntube ya fadi to an rasa shi to sai Allah bai haka ba sai a yi targaɗe sai a samu buguwar tsoka sai a samu kareya duk a zo a gyara yanzu technology ya kai ga ilimi na technology ya saboda gano ina son anan abin da yasa nake faɗar wannan abin mu gane hikimar Allah ba wai mu jinjina wa technology ba a'a mu gane hikimar Allah da yadda ya yi ɗan adam tintintini ai ganowa aka yi fannin technology ganowa ne aka yi har yanzu masu wannan kirkire-kirkiren ba wanda ya taba cewa na halicci kaza sai dai mun gano kaza ashe already dama abin akwai shi ai lokacin da ba a samu lantarki ba ba a gano akwai positive da negative ba amma da aka gano sai ake hadawa sai ake yin fitila sai ake yin waye sai ake yin waye ganowa ne dama already Allah ya yi abinsa to Allah shi ya cancanci a bayyana aikinsa saboda a yi masa jinjina yanzu ya kai dan adam za a iya canja masa ido kwaya ido za a iya canja masa haƙuri za a iya canja masa hanci za a iya canja masa hannu za a iya canja masa kafa za a iya canja masa koda za a iya canja masa zuciya to a nan ne gizo yake saka abinda nake magana cewa Allah shi kadai ya san me zuciyar dan adam take take kai kawo ka ɗauki mutum wannan okoro ne kuma akwai wani abu akwai addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya mana Allahumma Allahumma ij'alha warisa minna gabobin mu Allah ka sa su su zamanto masu gadan mu ba mu za mu gaje su ba idan idan mutum ya mutu shi yana da rai ba shi ya gaje idansa ba idan mutum kafarsa ta mutu yana da rai ba shi ya gaje ta ba to amma idan ya mutu idan ya mutu tana da rai ita ta gaje shi to shi yasa annabi yake cewa Allah ka sa gaɓoɓin mu su zamanto su ne masu gadon mu kaga anan abin da annabi yake son nuna mana gaba za ta iya mutuwa mai gaba bai mutu ba gaba za ta iya mutuwa mai gaba bai mutu ba mutum zai iya makancewa amma kuma mutuwarsa ba ta yi ba to idan aka samu mai suna ciwake kaga dai an ne to sai zama ciwake ya samu accident ya mutu aka ɗauke shi aka kai shi asibiti sai aka ga zuciyarsa bata mutu ba amma ga mai suna muhammad ko abubakar ko aliyu ko waye ko waye kowa musulmi ne shi kuma gashi zuciyarsa ce ta mutu amma bai mutu ba to idan aka ɗauko zuciyar ranau wannan annan eh ciwake ko to shikenan ciwake in aka ɗauko zuciyar ciwake wanda ya samu accident ya mutu zuciyarsa bata mutu ba aka fasa zuciyar mai suna ahmad ko muhammad ko waye ko waye dai aka dasa masa aka cire wannan aka yartun da ta mutu to ka san abin da mamakin da zai bayyana shi ba za a ji yana annanci ba kuma ba zai zama anne ba imaninsa zai zamanto automatically zai zamanto ya haɗu da wannan zuciyar ta soma aiki na mai imani maganan ta fito? to ashe kaga in haka ne waye ya san abinda zuciyar mutum take kai kawo shi kenan ita ce ansa to kaga wannan karatun ya fita wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu masu ilimi na psychology alama kawai za su iya gani masu ilimi na harkar tsaro alama kawai za su iya gani Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayyana mana cewa wa nahnu aqrabu ilaihi mu muka fi kusa da shi wannan wanda muka halitta muka keɓantu da sanin wasu wasan zuciyarsa a nan bahaushe ba zai fahimci wannan karatun ba sai ka gaya masa cewa allah yana kusa da kai kai bahaushe fiye da rigar da kasa fiye da jamfar da kasa fiye da singiletin da kasa fiye da fatar jikinka fiye da tsokar jikinka to allah nesa yake ko kusa yake kaga Allah yana kusa to kaga al-ghaibu ghaibani ghaibun ghibta anhu wa ghaibun ghaba anka ghaibun ghibta anhu shine Allah yana nan kai ne baka nan maganar ta fito Allah shine wanda yana nan kai ne baka nan yawwa to amma garin Kaduna shine baya nan kai kana nan to gaibi kala biyu ne to mabuɗai na gaibi miftahul gaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah mabuɗan gaibi guda biyar ne ba wanda ya santa sai Allah sai ko wanda Allah ya sanar da shi saboda yana cewa illa man irtada yawa sai wanda ya yadda da shi daga annabawansa la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin abinda zai kasance zai faru gobe ba wanda ya san shi sai Allah ba wanda ya san abinda zai faru gobe sai Allah me yasa dan adam abinda kawai aka bashi dama zai iya program zai iya tsarawa zai iya buri zai iya tunani zai iya plan in gobe ta yi ya yi amma yana da tabbas zai je goben babu babu goben idan ya kai goben yana da tabbas wani abu ba zai taso ba wanda zai hana shi ya yi wannan abu ko tashi ya yi bai da lafiya komai ya lalace ga abubuwa nan da yawa ga abubuwa nan da yawa to saboda kaga a nan sai a zo a sakawa Allah a yi wa Allah jinjina cewa ba wanda ya san abin da za a yi gobe sai Allah don abin da zai sa a kasa yin abin na gobe da aka ce za a yi ba wanda ya san shi sai Allah kaga dai tabbatacciyar magana ba wanda ya san me za a yi gobe sai Allah wannan ita ta jawo wani dalili ya taso saboda a ja hankalin al'umma komai a hannun Allah yake kafirai suka tambaye maza Allah sallama kamar yadda yahuda suka laƙana musu cewa akwai abubuwa guda uku idan dai muhammadu annabi ne in ya gaya muku to wa'annan lalle shi annabi ne me yasa ɗa yake kama da iyayensa ko kuma dangin uwa ko dangin uba kuma akwai wani mutum ya yi tafiya ya labarinsa yake akwai wasu samari su kuma mai labarinsu manzala ya ce zan gaya muku gobe bai ce insha Allahu ba wannan ire-iren wannan abin Allah yana yin sa ne saboda mu al'ummarsa mu koya mu koya mu kuma kula da cewa ba wanda ya san abin da za a yi gobe sai Allah ba wanda ya sani saboda haka Allah tabaraka wataala yake cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kada ka sake cewa za ka yi wani abu gobe face ka ce in Allah yadda abin da za ka yi ka ce in Allah ya yadda saboda mai ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah kai ba gobe ba in an jima ma ba wanda ya san abin da zai faru sai Allah eh yawwa to wannan ina sun ya fito la ya'lamu ahadun ma yakunu fi gadin ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah ina san wannan ai ya dan fito ko to sai sai karatu na gaba wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham ba wanda ya san abin da ke cikin wato mahaifa ta mata mahaifa ta dabbobi mahaifa ta abubuwa masu haihuwa mata matan abubuwa ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifar sai Allah to nan ne ya kamata mu tara hankalinmu a yau akwai sikainin da ake yi liktoci za a yi sikainin a ce ɗa ne ɗaya har ma a iya cewa namiji ne ko kuma a ce mace ce ko ‘ya'ya ne guda biyu to wannan bai tayar da abin da annabi ya faɗa ba har ma a iya cewa lokaci kaza za ta haihu ƙarfe kaza da minti kaza za ta haihu to duk ka ɗauka wannan saboda alamomi da ake gani ba wani abu bane in banda alamomin in an ga alama kaza wannan yana nuna kaza. in an ga abu kaza ala yana nuna kaza in an ga kaza yana nuna kaza wannan saboda Allah ya girmama dan adam ta hanyar ilimi ya ba shi dama ta binciken tsari na Allah da ya yi a kan halittarsa to kaga wannan abubuwa da ake bincikowa sun fasha banban da duba yawwa duba ma alamu ne ake gani idan aka zuba kaza ya haɗu da kaza to yana nuna kaza ne idan kaza ya haɗu da kaza yana nuna kaza ne ina fata a fahimce ne wannan da na masu ilimin technology da sauran masu ilimi duk alamu suke gani to amma maza Allah ya fito fili ya yi bayani akan ilimin duba ya ce haramun ne wanda ya zo ga kahin dan duba in ma ya gazgata shi ya kwana arba'in yana sallah ba a karba me yasa saboda wannan ilimin na technology wannan ilimin na science idan akwai ilimi na addini yana ƙara maka imani ne ye yanzu bayanin nan da aka yi nan na walƙar halakanar insana waye abin bai ƙara masa ƙarfi ba waye bai wa Allah jinjina ba a nan to kaga a nan mai ilimi na technology sai ya duba a fanninsa ya ga idan aka ga kaza ka duba yanayin sama in an ga kaza waje kaza abu kaza ya kai digo kaza to wannan yana nuna kaza Shi kenan sai ya ce gobe garin kano za a tashi za a yi ruwa bisa ma'aunin celsius kaza kaza kaza kaza ko kuma a ce za a yi zafin rana mai digiri kaza ko kuma za a yi iska mai karfi kaza ko kuma an yi girgiza mai girman kaza wannan duka fanni ne ake aiki da shi abin da yasa shari'a ba ta da suka akan wannan saboda shi fanni ilimi ne wannan kuma na duba yana taba imani yana taba imani da wahala mutumin da ya nace wa duba bai mai da kansa karamin Allah ba ko kuma wanda yake masa duban ya mai da shi wani karamin Allah wannan shi ne babban hadari da yake cikin sha'anin duba kwata-kwata mutum babu yadda za a yi ya iya natsuwa ya wani abu in ba an masa duban ba to kuma Allah yana nan tsarinsa shine tabbatacce ko ka iya duba ko baka iya duba ba ko an ma duba ko ba a yi maka duba ba abinda Allah ya shirya shi zai yi amma wannan abin da yasa aka nisantar da kai saboda kada ya taba imaninka duk abin da zai taba imaninka shari'a da- ba da wasa take ba wajen ta kautar da kai shi saboda babu abin da yake da tsada a wannan rayuwar duniyar irin imani duk mutumin da ya rasa imaninsa to ya yi gundumeniyar asara wacce babu asara irin ta Allah ya kiyashe mu na taɓa ba mu wani hikaya wani mutum ne ya duba ƙwararre ne a cikin duba ya shara ya shara ya duba sai ya ga in ya fita maciji sai ya sare shi sai ya shi kenan ya hau kan gado ya ce wanci ta ce mai gida ya ce to ni yau fa ba zan fita ba lafiya mai gida ya ce a'a ke kin fai bincike bincike wallahi na gaya miki ba zan fita ba me kike nema wanda ban baki ba? ni ba zan fita ba ta ce to shi kenan mai gida a huta lafiya yana nan yana nan yana nan can la'asar ta yi sansanya sai wani abokinsu ya zo daga wata ƙasa daga wata ƙasa an daɗe ba a sadu ba abokinsa ne na kud da kud kawai sai ya faɗo gidan yana faɗuwa sai ya ce ya ina mutum ce yana ɗaki yana ɗaki yana shiga suka tashi aka tafa aka tafa yaushe ka zo ce yanzu yanzu nan na zo wallahi kuma sauri nake yi zan koma na ce sai na zo mun gaisa da kai ce ka amma wani ka kyauta ya ce kaga mun yi magana da wani gonarsa zan saye ta amma sai na ce sai na je na gani tashi mu je karaka ne ya manta ya tashi suka fita yana zuwa inda za a tsallaka a shiga gonan maciji na jira sai kat sai ya sare shi an gu- an tsere wa tsarin Allah to kuma an yi asarar imani tunda ba a yarda da Allah ba shi yasa kake ganin ita shari'a ta shirya mana addu'o'i na jalabi da dafa'i in kaga abin da zai dame ka roƙi Allah tsari Allah ya fi wannan abin girma in kaga abin da kake so roƙi Allah nasa ne shi ne shi yake da shi duk inda yake shi ya aji sai ya kawo maka ba gata aka yi maka ba bai fi bai fi ka bi dinga wannan biye biyan ba to to saboda haka ina fata a nan mu fahimci bambanci tsakanin ilimi na technology da science da kuma ilimi na me na harkar duba kuma ina so mu sani cewa annabi ba ɗan duba ba ne kuma bai duba ba annabi idris shi ne aka samu a tarihi ya zo da ilimin mai duba amma kada mu manta da shar'u man qablana idan ba a ce da mu mu yi ta ba shar'u man qablana in aka ce in aka kawo mana ita ma iya yi amma idan ba a kawo mana ita ba babu ruwanmu da ita kawai an yi an yi an wuce shi kenan ba ruwanmu da ita maganar ta fito amma ilimi na science ilimi na technology wannan ba za a ce haramun ba ne saboda mi yana nuna isar Allah yana nuna tsarin Allah yana nuna kyakkyawan halitta da Allah ya yi wa halittarsa abin da ya rage maka kawai ka samu ilimi na sanin yaya abin yake to saboda haka yanzu idan muka ce fanni na likita ya kai ga yana gano sikainin in mace ta kwanta aka sa mata wasu abubuwa aka kunna abin abin nan ta- talabijin ko screen za a iya ganin menene a cikinta motsinsa za a gane namiji ne ko mace ne wannan babu laifi amma tambayar da za a yi wa likita wannan ɗan da kace za a haifa mun yadda namiji ne lokaci kaza za a haife shi mun yadda lokacin za a haife shi ta yiwu amma shekara nawa zai yi akwai likitan da zai faɗa ba mu detail ɗin program ɗinsa me zai yi ɗan kasuwa ne malamin makaranta ne a ma'aikacin gwamnati ne ba zai samu wannan ba me zai mallaka me ya aikinsa me ya arzikinsa akwai likitan da zai ansa to ashe kaga cewa yadda manzon Allah ya faɗa cewa wala ya'lamu ahadun ma fil arhami illa Allah ba wanda zai san abin da ke cikin mahaifa sai Allah kai dai zaka iya ganin alama da ɗan hoto hoto na kamar namiji ka ce namiji ne kuma zaka iya ganin wata alama cewa to ga alama wannan lokacin fitowarsa ya kai ga alama ma tunda alama kaza ta nuna ran kaza ga watan kaza za a iya haihuwarsa ga alama ta nuna da karfe kaza ne amma ai ana faɗa ya zama ba haka ba to amma na Allah duk mutumin da aka busa masa rai ran da ya kwana 120 aka busa masa rai ran nan za a umarci mala'ika bi arba'i kalimatin a rubuta cikakken tsarin rayuwarsa har ran da zai mutu har ran da zai shiga aljanna duk yana nan a ciki in dan wuta ne Allah ya kiyaye mu har yana nan ciki to saboda kaga wannan magana cewa wala ya alama hadin ma ya kun fil arham in ba Allah babu wanda ya san wannan shi kadai ya san wannan wannan abu da yake faruwa na yanzu na sikainin da abubuwa kada ya dinga daukar hankalinmu a dauka an zo karshen maganar annabi ba a zo karshen ta ba abinda annabi ya faɗa shine tabbas shine dahir kuma har duniya ta kare wallahi anan za a tsaya ci gaban ɗan adam akwai iya inda zai ci gaba akwai inda ba zai iya zuwa ba a wala ta'lamu nafsun ma za taksibu gadan ran ɗan adam bata san me za ta samu gobe ba abinda ɗan adam yake da shi kawai buri da fata da tsari da plan na yadda zai samu abin da yake so amma baya da tabbas ɗin wannan abin cewa tabbas zai same shi saboda me saboda goban ba a hannunsa take ba shi ma ba a hannun kansa yake ba to balantana abin da za a yi gobe duk a hannun allah suke wa'annan zantuttuka da maza allah yake mana abin da ke babban amfaninsu su mu ɗauki kanmu gaba ɗaya mu sallama wa Allah shi ne babban amfanin abin mu ɗauki kanmu gaba ɗaya mu sallama wa Allah ya zamanto duk abin da za mu yi Allah shi ne a gabanmu in mun samu Allah ne ya bamu in ba mu samu ba to shi kenan Allah ne dama bai shirya ba don Allah wannan ba akwai hutun zuciya ba a ciki ba ya fi a zo a yi ta hayaniya marar dalili ba wa ma tadari nafsun bi ayi ardin tamut dan adam babu wanda ya san a ina ne zai mutu ka duba hikima ta annabi ka duba sanin Allah irin na annabi bai ce ina ne za a yi masa kabari ba eh a'a ina ne zai mutu da shi ake magana amma wannan mawaƙin da ya magana ya yi fasaha da yake cewa wa man kanat maniyatuhu bi ardin falaisa ya mutu fi ardin siwaha wanda mutuwarsa ta zamanto a ƙasa a guri kaza ne to fa ba yadda za a yi sai anan zai mutu kaga wannan yana nuna mana cewa Allah tsarinsa game da ɗan adam ba tsari ba ne na kusa-kusa tsari ne na gaba ɗayan rayuwarsa to idan akwai hikima wajen ɗan adam ya gaggabi kansa ya bai wa Allah ya tattara da harkokinsa ya sallama wa Allah amma anan mu lura da kyau ba wai ana nufin idan ka ba Allah kanka shi kenan ka zama sun mumbukumin ba a'a ba shi ake nufi ba akwai abin da malamai suke cewa tawakkali akwai abin da suke cewa da shi tawakuli tawakkali duk abin da kake so wanda sai idanka ya gani to idanka ya je ya gani duk abin da kake so wanda sai bakinka ya yi magana to bakinka ya yi magana duk abin da kake so wanda sai hannunka ya kama hannunka ya kama duk abin da kake so wanda sai kafarka ta je kafarka ta je duk abin da kake so wanda sai kwalwarka ta yi tunani to ta yi tunani to idan kai wannan gabaɗi sai ka ce Allah komai a hannunka yake yanzu ni na yi abin da zan iya saura kai ka yi abin da kake so za ka yi amma idan ka zauna kawai shi kenan ai shi kenan bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci sai ko wata rana ya ci marar daɗi abu yayi to ka gani to to wannan shaka musulunci yake tsara mutane yake shirya su shi yasa kake ganin duk inda aka gabatar da musulunci ake karba domin ya dace da dan adam ya dace da tunanin dan adam babu wani tunanin musulunci wanda za a ce gashi rarrauna ne ko bai dace da ci gaban dan adam ba babu shi to sai wani wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut dan adam za a iya sanin ina zai mutu za a haife shi ko ina aka haife shi amma babu wanda zai ce ga inda zai mutu shi bai sani ba waninsa ma bai sani ba yawwa to wannan yana daga cikin buwaya ta Allah da, da, da kasaitarsa shi kadai ya sani amma mu mutane za mu iya sanin inda aka haifi mutum an haife shi ne a asibitin murtala ran kaza ga watan kaza da karfe kaza misali ko an haife shi ne a gida mai namba kaza ran kaza ga watan kaza amma ina zai mutu uwar ba ta sani ba uban bai sani ba shi bai sani ba waninsu bai sani ba Allah kaɗai ne ya sani to kaga wannan idan yana nuna wani abu yana nuna abin da Allah yake bukata ɗan adam ya ɗauki kansa ya sallama wa Allah ya tattara duk wani shirginsa ya kai su fadar Allah wannan shine muradin Allah da wannan don a hutar da shi wa ma yadri ahadun mata yaji'ul mataru hakanan babu wanda ya san yaushe ne ruwan sama zai zo yanzu alasibili misali wannan wa ma ya dari ahadun amen wa ma ya dari wa ma ta dari nafsun bi ayi ardin tamut shikenan idan aka ce kai ka ce a aini ni gari kaza ni ba zan fita ba nan zan mutu aini nan zan mutu to tambayar da za a yi maka wani dalili ne zai sa ka mutu rashin lafiya za kai ko garu ne zai faɗo maka ko wani abu za ka sha ko ciwon ciki ne zai turnike ka ko ko ko ko akwai mai wannan sanin ko ka san cewa gari kaza ne za ka mutu ko wani ya ce a gari kaza za ka mutu to amma a gaya mana dalilin da zai sa a mutu ba wanda ya sani saboda haka wannan abin shi ma a sallama wa Allah yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka yake wa ma yadri ahadun mata yaji'ul mataru ba wani wanda ya san yaushe za a yi ruwan sama saboda haka abinda su malamai na science suke faɗa sunansa focus ma'ana attakahun shine da larabci ake cewa attakahun kawai a canke abu ne wanda yake canke yawwa muna sa ran za a yi ruwa a kano lokaci kaza mai kaza mai kaza mai kaza ko za a yi iska ko za a yi ko za a yi kaza kaza kaza to kaga wannan duka wane ne idan ma misalin an zo mai focus ya faɗa ya ce yana sa ran gobe kano za a yi ruwa ko kuma bici za a yi ruwa to tambayar da za a yi lita nawa ne za a yi ruwan na kano wane mutum ɗin gaske galan nawa ne drum nawa ne faɗin ƙasa nawa ne mita nawa ne faɗin inda za a jika kuma zurfinsa a ƙasa ina zai kai waye sani sannan ko mai wannan ruwan zai tsiro da shi wannan ruwan me zai tsiro da shi in baka san wannan wa'annan ansoshin ba to baka san wato inda ruwan zai zo ba amma wa'annan dukkan su suna a hannun Allah Allah ya san wa'annan to to ina san wannan kamar ai gari da aka dan dawo baya ko aha sai mu rage wanne ne sabon nukuda ce to kitabul kusufi wannan littafi ne zai bayani akan wato rashin samun hasken rana wa'annan ababe ne guda biyu akwai alkhusufu akwai alkusufu abinda ya sa su malamai sun ce ya halitta rashin hasken rana a ce da shi alkusufu ko alkusufu na wata ma ka iya ce da shi alkusufu ko alkusufu to amma babe na rarraba abubuwa a ba kowa abin da ya dace da shi to rana a ce alkusufu a sa mata kafi wata kuma a sa masa ha'i a ce alkusufu yawwa babu salati fi kusufi shamsi wannan babe zai bayani akan idan aka samu hasken rana ya bata to babu abin da za a tinkara sai sallah saboda girman sallah a wajen Allah duk abin da kake da shi in kana da bukata ajilan ajilan to tinkari sallah yawwa in kana da bukata a wajen Allah to tinkari sallah in kana da wata muhimmiyar bukata isalla da yawo Allah saboda a cikin ibada babu ibadar da ta kai sallah girma a wajen Allah amma ire-iren waɗannan zantuttuka mutane rashin sanin maizi rashin sanin wato yalwar rahama da fadala ta Allah sai su kasa rarraba abubuwa shi yasa sufaye su da yake sun shiga zurfin ruwan sun gano suke cewa almaziyatu la taqtadil afdaliyatu maziya cewa kai kafi daraja ba ya nuna kafi kowa bane magana ta fito yanzu kaga anan sallah abin da yasa Allah manzo Allah ya ce da mu idan hasken rana ya bata to kada a tinkari wani abu a tinkari sallah saboda me saboda girman sallah saboda mi saboda annabi idan wani abu ya dame shi gani ake yana tashi ya kama sallah kuma Allah ya gaya musu ya ce wasjud waqtarib kana ƙara sajada kana ƙara kusanci da mu wannan daraja ce ta sallah daraja ce ta sallah to amma ba a taɓa samun an ce Allah yana sallah ba ka gani amma ga shi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi wanne ne zaka ce ba wanne ne ba kowane ka bashi da darajarsa da fadalarsa shikenan sai ka zauna lafiya darajar sallah gata darajar salati ga annabi gata wane ne wane ne ya rasa eh ba wanda ya rasa sallah ba ta rasa daraja ba salati kuma balantana shi kaga da tasa daraja ita ma da tata daraja annabi musa ya irin wannan abin ya kwashe shi da yake karanta attaura sai ya ga akwai al'umma wacce muka yi musu kaza akwai al'umma al'ummar kaza ce akwai al'umma annabin su kaza ne akwai al'umma kaza annabi musa in yayi tambaya na suwaye wannan sai a ce ummatu ahmad suwaye wa'annan ummatu ahmad sai ya ce ubangiji ni dai abin da nake so wannan annabtakar da ka bani a aje ta a sa ni cikin al'ummar annabi Muhammad din nan ubangiji ya ce annabi Musa ai ba ai mana haka khudh ma ataituka kun min shakirin abinda muka baka ka karba ka gode wasu kuma abinda muka ba su ka basu da kayan su ai ba a yi mana haka to to wannan shine maizi ka gane wa- saboda ita darajar Allah ba wanda zai iya ɗauke ta duka ba wanda zai iya saboda haka ake gutsutsurawa a ba wani wannan a ba wannan wannan a ba wannan wannan a ba wannan kowa ta ishe shi rahmatu wasa'at kullu shay'in kowa zai kowa zai samu balaraban nan da ya ce Allah ni da annabi Muhammad mu kadai zaka ji kanmu annabi ya ce ina za mu ina za mu kai rahmar Allah ni da kai ai tai mana yawa ai ta yawa dole dai sai bayin Allah sun shigo ya ta yi annabi abin da suka yi man ne kawai ina jin fitsari sun zo sun kore ni sun man tsawa to to haka ake so a mayyaza abubuwa na Allah yawwa sai ka ga an zauna da kowa lafiya an zauna da komai lafiya eh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin